إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإنه فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin markazu da'awa wanda muka fi sani da masallacin mamman siraji a wannan gari na arlit a wannan rana ta lahadi wacce ta daidai da ranar 19 ga watan jimadar ula jira 1445 ya yi daidai da 3 ga watan 12 2023 miladiyya don ci gaba da karatun wannan littafi na mai tarin albarka wanda yake cike da ilimi mai suna al-istiqama wallafar hamshakin malamin nan taqiyuddin shekul islam abul abbas ahmad bin abdul halim bin abdul salam bin taimiyat al-harrani al-dimashqi alaihi rahmatullah wannan wannan shine zai zama majalisi na goma sha bakwai a cikin karatuttukan wannan littafi a darasin da ya gabata mun shiga sabon fasali wanda ibn taymiya ya masa take da faslun muhimmun azimul qadri fi hazal bab wanda wanda ya ta hakikin littafin ya yi masa matashiya da fi ikhtilafil mutakallimin wa ma yu'khazu alaihim fasalin zai magana akan sabanin almutakallimin ahlul kalam ma yu'khazu alaihim da abinda ake kama su a kansa na kurakurai da tanakudi da tubka da warwara wato a cikin fasalin zai mana magana akan fasadu qaulil mutakallimin wato lalacewar maganar ahlul kalami abinda suke faɗa shine fiqhu yana daga cikin babi ne na zace-zace suna cewa innal fiqha min babi zunun wato fiqhu wannan ilimi da muke da shi na fiqhu wanda kusan shine ilimi mataki na biyu a cikin ilmuka na addini in ka cire ilimin aqida mai bin sa ilimi ne na ilimi ne na fiqhu to suka ce wannan ilimi na fiqhu min babi zunun yana daga cikin babi ne na zace-zace baya daga cikin babin ilimi ba a sashi a babi na ilimi ana sashi ne a babi na zato ba a sashi a babi na yaƙini ilimi yankakke na yaƙini sai dai a sashi babi na zace-zace to malam zai yi warwara akan wannan wannan shubaha tasu wannan magana lalatacciyar magana tasu sannan ya bayani cewa annahu a haƙƙo bismil ilmi min kalam ya magana akan cewa fiƙihu shi ya fi cancanta a kira shi da suna ilimi fiye da abin da suke takama da shi na ilmul kalam ahlul kalam an kira su da suna ahlul kalam malamai suka ce li'annahum lam yufido ilman lam yakun ma'rufan saboda su ba su fa'idantar da wani abu na ilimi wanda bai kasance sananne ba ba su zo da wata fa'ida ta ilimi ba وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد kawai sun zo da wani ƙarin magana ne wanda ba zai bayar da wata fa'ida ba su fa'intar su wato falsafa wannan da mutanen yunan suka kirkira tun kafin zuwan annabi isa suna ganin ilimi ne da bai kamata a yi watsi da shi ba wanda wanda suka fara kirkiran shi su ne mutanen yunan kiristoci abin nan lokacin da annabi isa ya zo da addinin abin nan addini na na nasaranci bayan wucewarsa suka ɗauko falsafar suka gurɓata wannan addini na na nasaranci da wannan falsafa din to musulunci ma da ya zo kuma sai aka samu irin wannan matsalar aka kwaso wannan falsafar aka shigo da ita cikin musulunci akwai waɗanda suka karɓe ta hannu biyu har ma suka yi watsi da duk wasu dalilai na ƙur'ani da sunna akwai kuma waɗanda suka yi watsi da ita gaba ɗaya ita falsafar kamar malaman sunna ahlul hadis da sauransu suka yi watsi da wannan falsafar ba a da bukatar ta ibn taymiya yake cewa ilimi ne da mai hankali baya fa'intarsa abin da mara hankali baya fa'intarsa mai hankali kuma baya bukatarsa mai hankali baya bukatarsa mara hankali kuma ba zai fa'ince shi ba to bai da wani fa'ida a musulunci to wasu kuma sai suka tsaya tsaka tsakiya to su ne ahlul kalam da haka sai su ce dole sai a hada tsakanin adilla na alkur'ani da sunna da kuma dalilai na falsafa sakamakon da aka samu to shine kalam din sai ake kiran su ahlul kalam abinda aka a dauko wannan a hada da wannan sakamakon da aka samu to shine abinda suka fita da shi wani ilimi ziyada akan wanda suka zo da ita wanda ba ta da wata fa'ida ba a da bukatar ta to su ne waɗanda suka dogara a wajen tabbatar da aƙida suka dogara da hankali a wajen tabbatar da aƙida to su sun dogara da hankali ne duk abin da ya shafi siffofin Allah da wani abu da ya shafi aƙida to da hankali ya kamata a dogara wajen tabbatar da shi ba da ba da nasoshi ba wannan su ake kira ahlul kalam mutane ne wanda suka zo suka yi banna mai tarin yawa a cikin addinin musulunci daga cikin bannar su akwai wannan matsalar da suka janyo cewa ilimin fiqhu yana daga cikin babi ne na zato baya daga cikin babi na na ilimi to shi yasa ibn taymiyyah to wannan fasali ne muhimmun azim wannan littafi ne da zai ba mu ilimi da yawa zaka shi kama karamin littafi amma ba bangaren da bai tabo ba ya tabo bangaren dabi'u ya tabo bangaren amr bin ma'ruf ya tabo bangaren siyasa ya tabo bangaren ayyukan zuciya ba inda bai tabo ba littafi ne mai fa'ida sosai har yanzu yana bukatar a ci gaba da yi masa hidima har yanzu yana daga cikin littafin ibn taimiyyar da bai samu hidima ba kamar sauran in an danganta da sauran littattafai mana malamai ba su yi aiki sun dai yi kokari sun yi ta hakikinsa to wannan ta hakikin ma yanzu haka yana bukatar a ƙara haƙaƙawa domin akwai wasu ibarat wanda ba su fito ba kamar da malamai suke cewa har yanzu yana bukatar aiki kuma har yanzu yana bukatar zakulo abubuwa na ilimi a ciki bangaren ta hanyar yi masa sharhi galibin malamai in su zo kawai ta'aliki suke a kai kawai sai dai mutum ya allaka kawai ya wuce ba a samu wani banga wani malami dai da ya zauna ya yi musu wani sharhi haka ya bi shi gaba gaba yana sharhi galibi za ka kawai malamai suna yin ta'aliki ne kawai a kansa za ka littafi ne da yake cike da karatu kuma karatun shi baiwa da garaje ana garaje ba za ka gane komi ba shi yasa muke bi a hankali yace fasali ne muhimmun azimun qadr fi hadha bab fasali ne mai muhimmanci wanda yake da girman matsayi girman gwargwado a cikin wannan babi da muke magana na istiqama yace wa zalika wanda kuma abin da yasa yake da muhimmanci anna tawaifa kabira min ahli al-kalami min al-mu'tazila an samu wata ta'ifa wata tawaga mai girma daga ahlul kalami من المعتزلة دقا مبيا أكيد المعتزلة وهو أصل الباب wanda wannan shine asalin babu magana akan alkalam wato magana alan akan ahlul kalam musamman bangaren mu'tazila sai ba da misali game da wa'annan mutanen yace ka abi ali ka abi ali kabar abi ali al-jubba'i al-basri wa abi hashim irin su abu hashi shi ma jubba'i dan wancan ne wa abdul jabbar da irin su abdul jabbar ibn ahmad al-hamzani yace wa abul husayn da kuma irin su abul husayn al-basri muhammad bin ali at-tayyib al-basri yace wa ghayrihim da wasun su wa man tabi'ahum min al-ash'ariyya da wanda suka bi bayan su daga yan mazhabar ash'ariyya mazhabar ash'ariya ana danganta ta zuwa ga abul hasan al-ash'ari duk da ya bar mazhabar ya yi yayi bara'a da ita ya barta ya dawo kan mazhaba ta ahlus sunna a aqida amma har yanzu akwai wanda suke kai har ma suka canza ta daga asalin yadda shi ya barta suka shigo da wasu abubuwa na falsafanci da wane ne a ciki suka gurbata ta to akwai wanda suka bi su daga cikin mabiya wannan mazhaba ta ash'ariyya yace kalqadi kamar irin su alqadi alqadi abubakar al-baqalani shine alqadi abubakar wa abul ma'ali da irin su abul ma'ali abdul malik bin abi muhammad wa abi hamid da irin su abi hamid al-ghazali warrazi da irin su abin nan irin su abin nan abin nan ar-razi razi sananne ne wa man tabi'ahum min al-fuqaha da wanda suka bi bayan su daga cikin manya-manyan malamai na fiqhu ar-razi sananne ne ibn al-khatib fakhruddin ar-razi ni maganin shi a baya da wanda suka bi bayan su min al-fuqaha daga cikin manya-manyan malaman fiqhu wa'annan da ya lissafa yace da wanda suka goya musu baya abinda suka zo da shi yu'azzimuna amral kalam suna girmama al'amarin ilmul kalam din da muka yi magana a kansa alladhi yusammunahu usuluddin wanda suke kiran shi da suna usuluddin suka mayar da ilmul kalam din shine asuluddin kusan shine shine masdar masdar na asali har ma suna gabatar da shi akan alqur'ani da me da sunna ta yadda in an samu nassin qur'ani ko sunna ya ci karo da wannan asali nasu ko ya ci karo da hankali to za a bar nassin ne a yi aiki da mai a yi aiki da hankali za a bar nassin ne in yana iwa a bankaro shi to sai a bankaro shi ya bi hankalin in bai bankaruwa to ko a yi ta'tilinsa ko a yi tawilinsa in yana tawilantuwa ko ko a fawwala game da abinsa amma dai za a yi aiki da hankali to sai suka mayar da wannan ilimi nasu na ilmul kalam suka mayar da shi shine shine asalin addini shine yace allazina yusammunahu usuluddin wanda suke kiransa asalai na addini to suna girmama al'amarin al'amarin ilmul kalam din nan hatta yaj'aluna masailahu qat'iyya har sai da suka suka dawo suna mayar da mas'alolin ilmul kalam mas'aloli ne yankakku wanda ba sa bukatar ka yi shakka ko taraddudi a kai zaka da zarar mas'ala ta zo in dai mas'ala ce kalamiya wadda aka samo ta daga ilmul kalam to yankakkiyar mas'ala ce kar ka tsaya ma kai kai taraddudi ko shakka a kanta sannan wa yuhinuna min amri al-fiqh masu suke raunana al'amarin fiqh wanda muka ce kaga fiqh ilimi ne da yake da asali a addini to sai suke raunana al'amarin sa alladhi huwa ma'rifatu ahkamil af'al wanda fiqhu shine sanin hukunce hukuncen ayyuka sanin hukunce hukuncen ayyuka sanin sallah hukuncin sallah da yadda za a yi ta da sharuɗanta da rukunanta da sauransu wani shi ake cewa ilmul fiqh ilmun fiqhu alladhi huwa ma'rifatu ahkamil af'al shine sanin hukunce hukuncen ayyuka ko na yi tsallake ne alele ko na naga kana yi okay hatta ya ƙaluhu min babin zunun har suka dawo suna mayar da shi daga babubbuka na zace-zace shi ilimin fiƙihu yana daga cikin babi na zace-zace lal ulum ba sa sa shi a cikin babubbuka na ilimi daga su a wajen su fiƙihu ba ilimi ba ne ilimin fiƙihu ba ilimi ba ne daga abu ne na zato wanda shari'a ta bai da dama a yi aiki da shi in an zaci ga yadda abin yake zato mafi rinjaye kamar mutum ne baya da lafiya shari'a ta ce idan mutum baya da lafiya ya mai ya sha azumi to a duk lokacin da ya ji baya da lafiyan sai ya yi mai sai ya sha azumi a lokacin da ya ji baya da lafiya me zai yi sai ya sha azumi to a cikin watan azumi shari'a ta ce in mutum bai da lafiya ya sha azumi ko bata ce ba ta ce idan mutum ya ji a zuciyansa cewa baya da lafiya ya ji a ransa baya da lafiya ko ya ji a jikinsa ya ji a jikinsa ya ji a jikinsa baya da lafiya sai ya me sai ya aji azumi sai ya aji azumi don zumi ne ilimi a ciki shine nassin nan da ya ce in baka da lafiya ka sha azumi suka ce shine ilimi amma wannan rashin lafiyan da ka ji ai ba ilimi ba ne to shine fiƙihu an gane shine ma'anin fiƙihu a wajensu wannan abin da za ka yi ishtihadi ka gano abu kaza abu kaza ba ilimi ba ne ilimin shine abin da ya baka damar yin ishtihadi kun fahimta to haka suka mayar da fiƙihu suka ce fiƙihu kawai ba ilimi ba ne zato ne ina sa shi a babu zunun to da muka yi karatun littafin usulul fiqhi al-usul min ilmin usul na Sheikh Usaimin ai mun yi bayani akan adilla qat'iyya adilla zanniya in ba a manta ba akwai nusus da za su zo akwai nassin da zai zo qat'iyyu subut akwai kuma zanniyyu subut akwai qat'iyyu dalala akwai kuma zanniyyu dalala in aka ce wannan nassi qat'iyyu subut ne ma'ana tabbatuwarsa a yanke ne yankakke ne kaman alkur'ani alkur'ani qat'iyyu subut ne kamar a hadisai mutawatirai hadisai mutawatirai qat'iyyu subut ne an gane tabbatuwar su qat'iyyun ne to akwai kuma dhanniyyu subut wanda shine hadisan ahad wanda ba a yi ittifaki akan ingancin su ba wannan dhanniyyu subut ne wannan akwai shi a ilimin usul sannan akwai bangaren qat'iyyu dalala nassi da za a kira shi qat'iyyu dalala shine nassin da ya zo da abin da ake nufi ba tare da wani ihtimali ba ya zo a yanke wanda baya daukar wani ihtimali nassi ne kawai ya zo ya ce kaza wanda a karkashin nassin ba za ka fahimci wani abu daban baban da wannan ya zama qat'iyyu dalala sannan akwai wanda yake zanniyu dalala wanda shine yake da ihtimalat da yawa yana daukar wannan fuska yana daukar wannan fuska to idan aka fahimci wannan fuskar ita ce mafi karfi sai aka rinjayar da ita to kaga wannan ya zama ilimi ne zanni an gane ko abin abin ya zama zanni kenan an samu azzannur rajih to ana aiki da zannur rajih wannan ilimi ne na usulul fiqh akwai shi a usul fiqh irin wannan ilimi to amma su suka suka mayar da fiqhun gaba daya duk wani abin da yake fiqhu ne fa in toshi akai fa in tace ba nassi bane yazo da shi kawai fa'inta ce ta hanyar ijtihadi da sauransu to wannan su a wajensu baya daga cikin ilimi to shine ibn taymiya yake so ya musu martani akan wannan yace wa qad rattabu ala dhalika usulan kuma haqiqa sun rattaba wasu asalai akan wannan akan wannan fa'inta ta su wannan asalai din intasharat fi nasi sun watsu a cikin mutane hatta dakhala fiha tawa'if min al-fuqaha har sai da aka samu wasu tawaga ta fuqaha sun shiga cikin wannan su ma sun yi riko da wannan asalai nasu wa sufiya da sufaye da su sufaye ba za a bar su a baya ba a cikin duk wani kwashe-kwashe duk wani kwashe-kwashe to sufaye suna ciki wa ahlul hadis da wasu daga cikin malaman hadisi la ya'lamuna aslaha wanda ba su san ma asalin wa'annan usul din ba da zaka tsare wani ka ce wai me asalin asali kaza shi asali kaza da aka tabbatar menene tushen sa bai san me asalin sa ba kawai ya tafi akan ya ga an assasa asali ya bi wala ma ta'ulu ilaihi min al-fasad sannan ba su san makomar wa'annan asalai ba zuwa ga inda wa'annan asalai za su kai su na banna ma ta'ulu ilaihi ba su san abinda wa'annan asalai za su haifar na banna ba tunda asali ne aka assala shi wanda karshe kuma zai haifar da banna banna da za ta rushe alkur'ani wani lokacin ta rushe hadisan ta rushe abubuwa da yawa na na ilimi na shari'a amma sun yi riko da waɗannan asalai din hannu biyu suna suna suna aiki da su asalin cewa idan an samu nassi ya zo yana magana misali yana magana akan siffofin ubangiji idan ya sifata Allah idan nassin ya zo ya sifata ubangiji da wani abin da yake kamantacciya da dan adam ya zama dole a yi tawilin wannan nassin wannan wani asali ne da aka ajiye to a ina aka samu asalin wannan asalin ba zai iya gaya maka ba zai iya ce maka laisa kamislihi shay'un shine asalin to kuma ai akwai wahu sami'ul basir ai a ciki Allah ya tabbatar da cewa kuma shi mai ji ne mai gani yan adam suna ji suna gani kuma Allah ya ce shi ma yana ji yana gani bayan ya ce laisa kamislihi shay'un wanda ya nuna ce ashe jinsa da ganinsa ba irin na kowa bane ba to su suka mayar da to shikenan a rushe duka duk wani asali wato duk wani nassi da yazo yana yana yana sifata Allah da wanda yazo yana dauke da yana yana abin nan yana sifata Allah da wani abu da yake mutaccen dan adam a rushe shi a sha'ira suka tafi akan wannan da ahlut tawil su mu'tazila din sai su tabbatar da lafazin su kore abin nan sifa din ci alimun bila ilm su kuma jahamiya gaba ɗaya suke korewa duka shi Allah zatun ne mujarradun an sifat kawai zati ne wanda yake ya tuku daga sifofi liƙa masa wata sifa yana nuni zuwa ga ta'addudul ta'addudul al'aliha yana nuni zuwa ga kididdaguwar allolin kana bashi wata sifa to kayi Allah wani Allah na biyu kenan su a wajen su to sai suka assala abubuwa da yawa wasu da suka zo suka tafi akan wannan usul da zaka tambaye su menene asalinsu ba su sani ba me za su haifar na banna ba su san abin da za su haifar na banna ba ya ce ma'a anna hadhihi al-usul tare da cewa kuma wa'annan asalai din allati da'awha fi dhalik wanda suka yi da'awar su game da wannan batilatun wahiya asalai ne wato lalatattu masu rauni kama sanubayyinuhu fi ghairi hadha al-mawdi' kamar yadda zamu bayyana shi a gurin da ba wannan ba ذلك أنه لم يجعلوا لله في الأحكام حكما معينا تو ga matsalar da ta janyo musu yace zalika abin da ya janyo musu wa'annan matsalolin annahum cewa su ahlul kalam lam yaj'alu lillahi fil ahkami hukman muayyana ba su sanya wa Allah a cikin hukunce hukunci ba su sanya wa Allah wani hukunci muayyan ba shiga wani hukunci ayyananne daga Allah yake kun fahimta duk wani hukunci da za a tabbatar to mutane da za su tabbatar da shi da hankalinsu amma shi Allah baya da wani hukunci da ya ayyana ya ce kaza dokar kaza kaza ne ba su sanya wa Allah wannan ba hatta yanqasim al-mujtahidu ila musibin wa muqtad balantana mai ijtihadi su kasu zuwa ga wanda ya dace da hukuncin Allah da wanda ya saba ma hukuncin Allah shi asali Allah baya da hukunci a wajensu kun gane shi asali Allah baya da hukunci balantana a san wanda ya dace da na Allah da wanda ya saba wa na Allah wanda ya dace da na Allah sai a ce to yayi ijtihadi ya dace da hukuncin Allah dan haka shine musib yana da lada biyu shi kuma wannan yayi ijtihadi ya dace da kuskure ya kuskurewa hukuncin Allah dan haka ya zama muqti yana da lada daya to su ba su ajiye wa Allah wani hukunci ba aslan an gane wani hukunci wanda yake mu'ayyan wanda za a iya gane wane ya dace da hukuncin shine musib wane ya saba ba hukuncin a ijtihadinsa shine muhtar bal a su a wajensu alhukmu fi haƙƙi shaksin ma adda ilai ijtihaduhu hukunci a haƙƙin mutum shine abin da ijtihadinsa ya kai shi zuwa gare shi duk inda ijtihadin ka ya kai ka to wannan shine hukunci shine hukunci a wajensu daga duk wani hukunci za a je shi ne ta hanyar ijtihadi ta hanyar hankali daga hankali shi yake zartar da hukunci shi ke tantance hukunci shi ke tabbatar da hukunci daga duk wanda ya zo ijtihadi duk inda hankalinsa ya kai gare shi to wannan shine hukunci da haka mutum uku za su yi ijtihadi akan abu daya kowa ijtihadinsa daban kuma kowa ya daidai kowa abin da ya fahimta daban sun yi ishtihadi akan mas'ala guda ɗaya wannan ya fahimci kaza wannan ya fahimci kaza wani ma ya fahimci wani abu daban kuma abubuwan da suka fahimta din mai yiwa kishiyoyin juna ne amma duk da haka wannan kowa ya dace kowa ya dace domin kowa ya isa zuwa ga mai zuwa ga makuran hankalinsa ne kowa ya isa zuwa ga inda hankalinsa ya kai sai da wannan shine hukunci a wajensa yanzu ya zama dole ya aiki da wannan hukuncin kuma hukuncin ya zama hukumun qat'iyyun daruriyyun a gurinsa ya zama hukunci yankakke wanda kuma ya zama dole ya aiki da shi tunda iya inda hankalinsa ya kai gare shi kenan wannan kamar an ce a bar addinin kowa ya zo ya abin da ya ga dama kenan wannan ko shakka babu ba karamar banna bace ba sai ce waqad bayyana fi ghairi hadha al-mawdi to haƙiƙa mun bayyana a gurin da ba wannan gurin ba ma fi hadha min as-saf min abin nan min as-saf min as-safsata ma fi hadha min as-safsata mun bayyana abin da yake cikin wannan maganganu nasu na abin da za a kira shi as-safsata wa zandaqa safsata ya sa lamba ko yace as-saftatatu as-safsatatu qala al-qara al-jarjani al-jarjani ya fada a cikin littafin sa at-ta'rifat juz'in farko shafi na 407 yace as-safsata qiyasun murakkabun min al-wahmiyat yace wani qiyasi ne da aka hau hawar da shi da juna na daga dangin abubuwa na wahamce wahamce wahami wahamce wahamce tunanin tunane-tunane na wahami ba imuwa ba ne wahami wahamce-wahamce da ka kai tunanin haka abin yake alhali kuma ba haka yake ba imuwa kuma shi ne rikicewa kasa gane gaba ka kasa gane baya shi kuma wannan ka gane gaban amma ba daidai ba ce kana gane kamar abin nan shi ne kai tunanin abu cewa haka yake amma kuma ya zama ba haka ba zama abu ne na kuskure walgharabu minhu manufa ta wannan abin nan wannan ilimi ko wannan wannan manufar wannan tunane-tunanen shine taglitul khasmi wa iskani shine kuskurantar da abokin jayayya da kuma natsar da shi ka sa shi ya shiru ya daina magana shi yasa yanzu kai ba za ka iya gardama da dan falsafa ba wanda ya karanci ilimin falsafa kace za ku yi yanzu zai zo ya aje maka kadiyar ce maka ba Allah shikenan sai ku fara tattaunawa ya ce mashi akwai Allah saboda kaza ya ce maka kaza ya ce maka kaza to wa'annan wahamiyat din sune safsata din wannan dalilai da zai ta kawo maka na kokarin ya ga ya gamsar da kai cewa ba Allah haka wannan wahamiyat ne ya yi ta kawo masa wasu kiyasa-kiyasa wani kiyasi ya rakkaba shi akan wani kiyasi to in ka ce kaza to ai kaza to ya za a yi da kaza shi kuma kaza haka zai hawar maka da abubuwa to har ka kai iya inda kanka ya kulle kai shiru har ka kai iya inda kanka ya kulle sai kai shiru to shi kenan sai ya kuskurantar da kai akan akan maganarka to don wannan aka kirkiri wannan abin nan safsata din ya ce wafil mu'jam alwajiz haka a cikin littafin al-mu'jam alwajiz shafi na 313 qalu sai suka ce huwa nau'un min al-istidlal safsata nau'i ne wani nau'i ne na kafa hujja ya ƙumu alal khida'i wal mughalata wanda yake tsayuwa akan yaudarar abokin jayayya wal mughalata da kuma kuskurantarwa kuskurantar da juna qultu wanda yake haƙiƙi yace wa tantami ila ila ila sofistaiya wato wannan kalmar tana komawa zuwa ga abin nan asofistaiya sofistaiya ce wahiyar madrasatun yunaniya kadima wata makaranta ce ta 'yan yunan kuma da ɗaɗɗiya kanat ta ƙumu alan nisbiya wa adamin sabat wadda ta kasance tana tsayuwa ne akan an nisbiya da kuma rashin tabbatuwa nisbiya shine komai yana da zuwa ga wanda za a danganta shi da shi wani mazhabi ne na 'yan falsafa suna cewa innal ma'arif nisbiya ghair mutlaqa dangin abubuwa na ilimi kawai dukan su nisbiya ne da haka duk wani abu da aka sani na ilimi to ya kai bincike za a danganta shi zuwa ga wani ne da ya gano shi duk wani abu na ilimi ya kai bincike to yana dangantuwa ne zuwa ga wani da ya gano wannan ilimi da haka su ba wani ilimi ko wani abu da zai koma zuwa ga zuwa ga Allah Allah ma ba su yarda da shi ba Allah ma ba su yarda da shi ba haka duk wani ilimi da ake da shi to ilimi ne nisbi yana yana dangantuwa zuwa ga wani da ya kirkiro shi ko ya gano shi ta hanyar tunani da kwakwalwarsa to wannan makarantar zuwa gare ta ake danganta wannan kalmar to sun kirkiri irin wa'annan uh, abubuwa na, na, na, na kuskurantarwa Qiya- wannan qiyasatun murakkaba wanda mutum da su zai je koya je mutum shi ya je ya koyi philo- phi- philosophic ne ya koyi wa'annan abubuwa wanda zai kuskurantar da abokin jayayya da shi to shine na ibn taymiya yake cewa wa qad bayyana fi hadha al-mawdi' ma fi hadha min as-safsatati waz-zandaqa mun bayyana a gurin da ba wannan ba abin da yake cikin wannan na saftata na safsata da kuma zandaka zandaka kuma shine munafirci abin da yake cikin wannan na munafi- na munafirci falam yaj'alu lillahi hukuman fi mawadid al-ijtihadi aslan su ba su sanya wa Allah wani hukunci ba a magudanar ishihadi a asali inda bangare ne na ishihadi to wajen mutumin da zai zauna ya ishihadi to babu wani hukunci na Allah da ake da shi a asali wanda zai datar da ishihadinsa da shi cewa in ya dace ya ya zama musib in ya kuskure ma wannan hukuncin na Allah ya zama mukta so ba su ajiye wa Allah wani hukunci ba aslan wala ja'alu lahu ala dhalika dalilan aslan sannan ba su sanya wa Allah akan wannan hukuncin akan akan hukunci akan wannan hukuncin wani dalili bisa ga asali a ce ga wani hukunci wanda dalilinsa daga Allah ne su ba su sanya wa Allah wannan ce wannan hukuncin dalilinsa daga Allah ne Allah ne ya tabbatar da wannan hukuncin ga dalili ba su yi wannan ba wala ja'alu lahu ala dhalika dalilan asl ba su sanya wa Allah wani dalili ba ya ce balibinul baƙilani shi ibinul baƙilani wa gairuhu da wasunsa wanda man ambace shi a baya ya ƙulu cewa yake wa ma thamma amaratun fil batini bi haifi ya kunu zannun asah bannan zannun asahu min zanni ya ce wa ma thamma amaratun babu wata alama ma'ana ba wata hujja fil batini da take a baɗini a ɓoye bi haifi ya kunu zannun asahhu min zannin ko ya kunu zannun asahha min zannin ta yadda zai kasance wani zato ya fi wani zaton inganci a ce zaton wani shi ya fi inganci fiye da zaton wani wani ya yi ishihadi wannan ishihadi na shi zato ne su a wajensu wannan ishihadi na shi zato ne to yanzu ya isa zuwa ga wani hukunci shi kuma wani shi ma ya zo ya yi wani hukunci ya isa zuwa ga wani hukuncin da ya saba ma na wani a ce to nawa ne ya fi nawa ne inganci kun gane a ce nawa ne ya fi nawa ne inganci ya ce to ba wata alama a ɓoye da take tabbatar da haka ba wata ɓoyayyar alama daga Allah da take tabbatar da haka wa inna ma huwa umurun ittifaqiyya da haka kawai su al'amurra ne ittifaqiyya wadda aka yi ittifaqi a kai za ka ishi hadin ka ka dace iya makurin ilimin ka kenan kai ma wancan kai naka kai ma ka dace فليست الظنون عنده مستندة إلى أدلة وأمارات تقتضيها ذاك سو أبوه نزل تزتي معنى اجتهادي دنجن اجتهادي فليست الظنون su dangin ijtihadi da malamai suke yi su ne azzunun inda hu a gurinsa shi albakalani ba su zanto ba mustanidatun ila adilla masu jinginuwa zuwa ga wasu dalilai da suka zo daga Allah wa amaratin ko wasu alamomi da suka zo daga Allah taktadiha da suke hukunta su ya ce babu kalma'alumi ya ce abinnan kalma'alumi fistinadiha ilan adilla kamar abin da yake abu ne na ilimi sananne wanda ake danganta shi zuwa ga dalilansa yana nufin kamar sauran ilmummuka irin nasu da suka gano su ta hanyar hankali su nasu ilmummuka da suka gano su ta hanyar hankali kaga su suna da mai suna da dalili da zaka ake danganta su zuwa gare su ta ai wannan nazariya ce ta wani wannan nazariya ce ta wani wani ne yayi binciken sa yayi nazari ya gano kaza daka wannan shine dalili shine ce kal ma'lumi fi istinadiha ila adilla ma'ana kamar sauran abubuwa da ake sani na ilimi a wajen danganta su zuwa ga dalilai shi bangaren ijtihadi babu a bangaren ijtihadi babu babu wani ilimi da za a samu ta hanyar ijtihadi da za a danganta shi zuwa ga wani dalili da zai tabbatar da dacewarsa ko rashin dacewarsa magana ibnu taymiya ce ni ma haka nake fahimtar ta yadda nake faɗa ni ma haka nake fa- nake ganiya mun sani ba ku in kuna gane ni dai ina ganiya to kaga dama in aka ce falsafa ai shikenan kuma wasa da hankali yanzu kowa nan sai ya ji hankalinsa ya ya ya an caza mishi hankali to shine falsafa din kawai ai wasa da tunaninka yace summa innahu wa ta'ifatun ma'a hadha yace sannan kuma shi din yana nufin albaqalani wa ta'ifatun da wata ta'ifa da suke tare da shi ma'a haza tare da wannan magana da suka faɗa qad abtalu usul al-fiqh sai suka zo suka rushe asalai na fiqh wa mana'u dalalataha suka wato hana kasancewar su zamo dalili ma'ana su a wajen su usulul fiqh bai zama dalili ai za mu zo mu ci muka akwai ka'ida usuliyya da take cewa ah, al-yaqinu la la la, la yazulu bi shakk akwai ka- to su duk ya sun rushe wannan adilla din wa mana'u dalalataha duk wani dalili da ake samu shi daga usulul fiqh da malamai suka zauna suka assala su karkashin nasoshi duka sun hana dalilansu sun hana kasancewarsu a matsayin dalili hatta sun mu waƙifa har sai da aka kira su da suna waƙifa waƙifa aka ce waƙif shine ma'ana wanda ya- wan- wan- wanda yake ya tsaya shine alwaƙif ko da hausa to suna cewa shi waƙifa ɗin iri-iri ne na gani a cikin littafin da mun sauke shi a radiyo a alamu sunnatul manshura في اعتقاد أبنى طائفة الناجية المنصورة نا الشيخ حافظ ال- أحمد حافظ ال- ال- الحكمي ne mun sauke shi a radiyo kusan shekaru shida da suka gabata a cikin littafin ga wanda ya bibiye shi in bai an manta ba ya kawo maganan alwaqifa din nan ya kawo maganan waqifa in ba manta ba yake cewa alwaqifa sune waɗanda suke cewa mu ba za mu ce alkur'ani maganan allah ba ne kuma ba za mu ce halitta ba ne kun gane ce la na ƙulu huwa kalamullah wa la na ƙulu makhluk mu ba za mu ce alkur'ani maganan allah ba ne kuma ba za mu ce halitta ba ne ahmad bin hanbal yake cewa wanda ya faɗi wannan maganar in ya faɗe ta ya san abin da yake yi yana da ilimi to ba jahame ne in kuma ya faɗe ta da jahilci to za a bayyana masa dalilai da yake tabbatar da cewa alkur'ani maganan Allah ne idan ya ƙi yarda ya- ya sandare ya kangare to zai zama ya fi jahamiya sharri ya fi jahamawan sharri in ya ƙiya bayan an bayyana masa dalilai in kuma dama ya riga ya sani kawai shi ya gino akan aƙidansa ne to wannan ba jahame ne haka ibn ahmad bin hanbal ya faɗa to ana kiran su alwaqifa bayan su kuma akwai wasu alwaqifa wanda su kuma wata firqa ce daga sufiya na ce muku isi sufanci ba abinda babu ciki kawai kawai hanjin jimina ne ba abinda babu ciki a cikin sufancin komai akwai da akwai akwai wasu abubuwa kaga sun dace wani gurin sun an yi kitidis an dace wani gurin kuma bannar ta fi yawa a cikin sufanci akwai yahudanci a ciki a cikin sufanci akwai kiristanci akwai ad- akwai buzanci addinin bu- ba buzanci irin na buzaye ba ad- addinin buda a cikin a ciki akwai akwai shi'anci akwai mu'tazilanci a- ba kwaɗan da babu a ciki sannan kuma an ɗauko sunna kuma an garwaya ciki wasu abubuwa na sunna an cakuɗa wani kwaɗa ne an aka yi a ciki- a cikin sufanci to kaga shi hadda wannan waƙi hadda wannan aƙida ta waƙifanci akwai ta a ciki suka ce waqifa wata firqa ce mina sufiya al-mubtila su abinda suke cewa la yumkinu ta'arrufu ila Allah bil ma'rifa ba zai taɓa yiwuwa a gano Allah ba ta hanyar ilimi a ce ga wani dalili ga wani hujja ga wani dalili da zai tabbatar maka da Allah bil ma'rifa ta hanyar ilimi suka ce wal khalqu kulluhum ajizun halittu gaba ɗayansu sun kasa sanin wane ne Allah ma'ana su a wajensu ba za a iya sanin Allah ba ta hanyar ma'arifa ta hanyar ilimi halittu gaba ɗaya sun kasa wanda ake cewa asalin aƙidar ta wasu 'yan shi'a ce akwai wata ta'ifa daga cikin tawa'if na shi'a wanda a yanzu sun ƙare babu su ko kuma akwai ɗan burkushinsu amma ba su da wani tasiri wanda su ne suka yi suka yi suka tsaya akan limami na bakwai na shi'a kasa akwai shi'a mai limamai goma sha goma sha biyu to sai suka tsaya daga kan limami na bakwai suka ce ba za su wuce daga nan ba mai suna abin nan ah, musa alkazim sunansa musa alkazim shi ne limami na bakwai a cikin limaman 'yan shi'a to suka ce daga kansa ba za su wuce ba da haka shi har yanzu yana nan raye a wajensu bai mutu ba da haka shi ne wanda suke jira ya dawo an gane ko shi ne mahadinsu da suke jira ya dawo to wannan su ne shi'a alwaqifa ma'ana wanda suka tsaya akan akan imam musa alkazim to su suke da irin wannan aƙida su faye da suka zo daman kwashe-kwashe ne sai suka kwasa kawai to su ma wa'annan ana kiransu da suna alwaqifa saboda tsayuwarsu akan wannan fahimtar tasu cewa ba wato ba wani abu usulul fiqh kuma ba a samun dalili daga usulul fiqh da za a tabbatar da shi a matsayin ilimi sai ake kiransu alwaqifa ibnu taymiya ce wal kalamu nau'ani yace ita magana nau'i biyu ce amrun wa khabrun akwai umarni akwai labari akwai umarni akwai labari a baka umarni ikaza ko a baka umarni bari kaza ko kuma a baka labari kuma kowanne ana samun dalili daga wannan an gane kowanne ana samun dalili ana samun da- dalili daga ƙarƙashin kowanne to amma su fa mana'u dalalata siyagil amri alaihi to sai suka hana duk wani dalili da yake zuwa daga sigogi na umarni akan umarnin mun san umarni yana da sigogi da yawa yana da yana da siyar da yawa mun karanta su a a- a- abin nan usulul fiqh mun karanta a balaga da sauransu umarni yana da sigogi da yawa to duk wata dalala da ta zo daga wata siga ta umarni sai ce wannan ba hujja bace ba dalala bace mun san karkashin umarni akwai at-talab neman i ko bari akwai at-talab karkashin umarni a nema ka yi ko a nema ka bari to suna rushe wannan karkashin umarni sigogin umarni akwai at-tahdid akwai al-inzar akwai at-tamanni akwai at-tahakkum duk suna rushe wa'annan a- a- abin nan dalalat din wa mana'u dalalata siyaghil khabar al'am alai haka kuma sun hana mana sun rushe dalilai na sigogin labari shi ma labari am alaihi akan akan shi labarin mun san cewa shi ma labari yana zuwa ai da da dalala ta hanyar labari a samu hukunci ko mun yi wannan magana a baya labari ba wa ana ba mu shi bane kawai dan mu ji abu kaza ya faru an yi kaza al'umma kaza sun wuce kaza ya faru kawai dan mu ji ta wuce Mm-mm. ana ba mu labari ne don mu samu wasu hukunce-hukunce karkashin labaran akwai wata wani siga da zai zo da- da labari amma kuma ma'anansa umarni wannan ma mun faɗe shi a baya irin su wal mutallaqatu ne tarabbas na bi an fusa yana salasatu quru kaga wannan labari ne amma ma'anansa umarni to duk wa'annan dalalat din suna suna rushe su duk wa'annan dalalat din suna rushe su gaba daya yace wa min furu'i zalik yana daga cikin wato rassa na wa'annan aqidu nasu da suka assala rassa na wa'annan abubuwa nasu da suka assasa annahum yaz'umuna anna ma takallamu fihi min masail al-kalam hiya masail qat'iyya yaqiniyya yana daga cikin rassan abin da suka assala suna riya cewa anna ma takallamu fihi duk abin da suka yi magana a cikinsa min masailil kalami na mas'aloli na ilimin su na na ilmul kalam duk wani abu da suka suka abin nan suka yi magana a cikin sa suka ce kaza kaza ne dogaro da asalin su na ilmul kalam to wannan hiya masailu qat'iyya yaqiniyya to wannan sun zama mas'aloli yankakku na yaqini ya zama dole ka yadda da wannan kun fahimta ya zama dole ka yadda walaysa fi tawa'ifil ulama'i minal muslimin aksaru tafarruqan wa ikhtilafan minhu amma kuma tare da haka ba a samu ba a cikin wata tawaga ta malaman musulmi sawa'un in shi'a ne ko sufayen ne ko mu'ta- ko ko ma wace ta'ifa ce daga cikin tawa'if na musulmi wanda suka fi su rarrabuwa wanda suka fi su sabani ba taba samu ba tare da su a wajensu suna ganin duk abin da suka fahimto shi na wato abin da suka yi magana a kansa na masailul kalam wannan matsala ce qat'iyya yaqiniyya to ai wannan sai ya zama babu sabani ko me yasa ahlus sunna ba sa yin sabani akan aqida galibi in dai ahlus sunna ne dai sunnar ake yi zaka ga a aqida duk ana yin ittifaki me yasa wannan yake faruwa saboda suna da yaqini duk abin da zai zo da aqida abu ne wanda yake akwai yaqini akan sa abu ne da an yanke an yi an yi yaqini an yi yaqini akan sa shi yasa ba a samun sabani bangaren aqida tsakanin tsakanin ahlus sai dai a samu sabani bangaren furuwa to in haka ne su ma duk abin da suka fa'into ta hanyar ilmul kalam zai zama matsala ce qat'iyya yaqiniyya to ai bai kamata a samu sabani ba amma ibnu ya ce tare da haka ba wata tawaga daga cikin tawa'if daga cikin tawagogi na musulmi da suka fi su rarrabuwa wa ikhtilafan suka minhum wanda suka fi su sabani sun fi kowa yawan sabani kuma sun fi kowa rarrabuwa wa da'wa kulli fariqin fi da'wa khasmihi da'awar kowane bangare daga cikin su tana shiga cikin da'awar abokin jayyarsa ta rushe ta wannan yazo yi da'awa ta rushe ta wannan wannan shi ma yazo yi tashi ta rushe ta wannan ta kowanne tana shiga ta wani ta yi fada da ita alladhi yaqulu innahu qat'iyyun shi wannan da yake cewa dalilin sai yankakke ne alladhi yaqulu innahu qat'iyyun wannan wato da'awar wanda yake cewa da'awa ce yankakkiya cikon maganar bayani wa da'awa kulli fariqin fi da'awa khasmihi alladhi yaqulu innahu qat'iyyun kowanne da'awar kowanne tana shiga cikin ta wani ta rushe ta da'awan nan dai da yake cewa yankakkiya ce to ga wani kuma ya zo ya rushe ya rushe wannan da'awar bal bace bal shakhsul wahid bal shakhsul wahid minhum yunaqidu nafsahu yace kai mutum ɗaya ma shi kadai ɗansa zai wa kansa tufka da warwara shi kadai ɗansa zai faɗi wani abu anan ya ƙara gaba kuma ya zo ya warware shi hatta inna shakhsayn wa ta'ifatayn har sai da ya kasance sai a samu mutum biyu ko kuma tawaga biyu bal shakhsal wahida bal ma a samu mutum guda ɗaya kun gane yana da inna ga ta can a baya hatta inna shakhsaini wa ta'ifataini bal shakhsa dan nayi atafin sa akan wadancan bal shakhsa alwahida wa ta'ifata alwahida yad'una sai zama shine khabar khabaru inna din yad'una yad'una alilma ko yad'una yad'una alilma ad-daruri العلم الضروري بالشيء ونقيده yace har sai da ya kasance sai a samu mutum biyu ko kuma tawaga biyu nasu kai mutum ɗaya ma wani lokacin bal shakhsal wahid wani lokacin mutum shi kadai ɗansa wa ta'ifatul wahida ko a samu ta'ifa guda ɗaya daga cikin su dan su ma tawa'if ne daban-daban sai a samu ta'ifa guda ɗaya yadda'una al-ilm ad-daruri sai su yi da'awar ilimi na na larura tattare da wani abu yadda'una al-ilm ad-daruri bi shay'i wa naqidihi sai su yi da'awar ilimi daruri game da wani abu da kishiyarsa wannan ilimi ne daruri kishiyarsa ma ilimi ne daruri ya za a yi wannan yau wani mai hikima yake cewa jam'un naqidai ne min asrari qudratihi haza sahabun bihi ma'un bihi naru wannan aikin Allah ne kadai hada kishiyoyi guda biyu jam'un naqidai ne min asrari qudratihi yace hada kishiyoyi guda biyu yana daga cikin sirrukan kudurar ubangiji ce haza sahabun ga girgije nan bihi ma'un bihi naru a ciki akwai ruwa akwai wuta a cikin girgije ko ba ka wani girgije hadari a ciki ga wuta ga ruwa kuma kishiyoyi ne suna tare to wannan sirri ne na kudurar ubangiji to kai ya za a zo ka kawo abu ka kawo kishiyarsa kuma ka ce kowannensa qat'iyyun ne a nan ba zai yi ba in aka ce al-ilmu daruri shine al'ilmul hasilu lil insani duna nazar aw istidlal shine ilimin da mutum yake samu ba tare da nazari ba ba tare da dalili ba ba tare da ya nemi hujja ko dalili ba sannan kuma ilimin ba zai yi wato a abin nan ɗinsa ba a yi a fita daga cikinsa ko a yi shakka a kansa da zaran an faɗa za ka yarda haka ne kai da kanka za ka sallama ba za ka taɓa jayayya ba alal misali a ce ɗaya rabin biyu ce akwai wanda zai jayi nan ɗaya ita ce rabin biyu akwai bukatar sai na kawo aya akwai bukatar sai na kawo hadisi akan cewa ɗaya rabin biyu ce akwai bukatar sai an kawo ba bukata to a ganin ilmin ne daruri ilmin ne daruri ba ba za ka yi shakka akan sa ba ko ka ko ka fita daga ciki to a yin suka kira wato abu da wannan suna suna nufin ilimi ne daruri wanda abin nan la yumkinu linfik la yumkinu linfikaku anhu wala al-khuruj minhu wala at-tashakkuk fihi ba zai yi a gare ka ka rabe daga wannan ilimin ba ko ka fita daga ciki ko ka yi shakka a kansa to abin da kace ilimi ne daruri sannan kuma sai ka kawo kishiyarsa kuma shi ma kuma kace masa ilimi daruri wannan ba zai ba zai yi ba ba za ta saku ba bindiga a ruwa summa ma hadha al-ittirabil ghalibi alaihim yace sannan kuma tare da wannan ittirabun dimuwar da kasa tsayawa akan abu daya wanda yake shine mafi rinjayi da yake zuwa daga wajensu yukaffiru ba'duhum ba'da bayan wannan ba nan matsalan ta tsaya ba kuma sashinsu yana kafirta sashi sashinsu yana kafirta sashi kama huwa usulul khawarij war rawafid kamar yadda wannan shine usul na, na khawarij da rawafid khawarij tsakanin su suna kafirta juna rawafid yan shi'a tsakanin su suna kafirta juna haka al'amarin yake yace wal mu'tazila da mu'tazila wa kasirun min al ash'ariyya da da yawa daga cikin ash'ira rawafid ya sa musu lamba yace ar-rawafid fariqun min ash-shi'a rawafid wani wata tawaga ce daga shi'a yace qatalahumullah Allah ya wadaran su kharaju ala zaid ala zaid bin ali ala zaid ala zaid bin ali ko ala zaid bin ali bin al-husayn sun yi khuruji akan zaid bin ali bin al-husayn wanda shine shugaban su a farko rahimahullahu ta'ala yana daga cikin ahlul baiti sai suke masa kuruji me yasa lamma nahahum an sabbi sahabati radiyallahu anhu lokacin da ya hana su zagin sahabbai falamma arafu maqalatahu lokacin da suka gano maganarsa tambaya suka yi masa suka ce masa me matsayin abubakar da umar a wajenka yace sahabbai sahabban manzon Allah ne mutanen kirki ne harifofin kakana to suka ce daga to mun yi watsi da kai suka ce rafadnaka sai aka kiransa rawafit wanda suka yi fatali da shi shi da ce falamma arafu maqalatahu wa annahu la yabra'u min ash-shaykhayn lokacin da suka gano maganarsa kuma cewa ba zai yi bara'a ba dan sun nemi yi bara'a da Abubakar da Umar ya rika la'antar su da yake rafaduhu sai suka yi watsi da shi suka yi fatali da shi sun mustu'mila hadha al-laqab daga nan sai aka yi ta amfani da wannan laqabin fi kulli man ghala fi fi hadha al-mashab a cikin dukkan wanda ya zurfafa a wannan mashaba ka duba tarifat na jarjani juz'i na farko shafi na 369 ya ambaci wannan ko ka duba al-milal wan nihal na shaharstani juz'in farko shafi na 354 da kuma shafi na 355 ya kawo wannan yace to su ba haka asalin su yake haka usul din su suke zaka ga suna tabbatar da cewa usul din su su ne yankakku ne abin nan qat'iyya ce daruriya kowa in yazo ya kawo nashi asalin sai ce asali ne yankakke amma kuma tare da haka saka tsakanin su kuma suna suna kafirta juna haka aka samu daga khawarij irin wannan ma an same shi daga rawafid an samu daga mu'tazila wa kasirun min al-ash'ariyya da kuma da yawa daga cikin yan mazhabar ash'ira wa yaqulu fi akhir usul al-fiqh kuma yake faɗa shi wancan malamin albakalani yana faɗa a can ƙarshen usulul fiqh dinsa yana da littafi na usulul fiqh sai ka cewa almusibu fi usulul din wahidun wanda yake dacewa da daidai a asalai na addini mutum ɗaya ne mana idan mutum biyu suka yi saɓani a abin da ya shafi aƙida mutum biyu sai suka yi saɓani to wanda zai dace da daidai mutum ɗaya ne cikin biyun lalle ɗayan ɗaya daga cikinsu ya yi kuskure ɗaya ne ya dace da daidai wa ammal furo amma a wajen furu'a abubuwan da bai shafi aƙida ba fafiha kullun fafiha kullu mujtahidin musib to a wajen furu'a duk wanda ya ijtihadi ya dace kullu mujtahidin duk wani da ya ijtihadi to musibun iya inda ilimin sa ya kai shi to shine dacewarsa kuma ya zama dole ya aiki da wannan ijtihadin nashi haka ya rubuta yace summa innahum sannafu fi usulul fiqh sannan kuma su din nan dai sai suka yi wallafe-wallafe a usulul fiqh ya ce wa huwa shi usulul fiqh ilmun mushtarakun bainal fuqaha wal mutakallimin wani ilimi ne da aka yi tarayya da juna a kansa tsakankanin fuqaha'u da kuma al mutakallimin yadda a wajen fuqaha'u akwai ili abin nan ilimi na usulul fiqh su ma al mutakallimin a wajen su akwai me akwai ilimi na usulul fiqh daga ku kuna da naku usulul fiqh din su ba suna da nasu daga kowanne ya yarda fiqhu yana da asalansa kun gane ko kowanne ya yarda fuqaha'u suna da usulul fiqh wanda mun muna karanta shi a makaranta haka kuma mutakallimin su ma suna da nasu fa badawhu ala usulihim al-fasila amma su nasu ahlul kalam sun gina shi ne akan asalansu lalatattun asalan nan hatta inna awwala mas'alatin minhu har ma sai da ya kasance mas'alan farko da ta zo a cikin usulul fiqh nasu وهي الكلام في حد الفقه wanda shi ne magana a wajen tarifin fiqhu haddi ana yana nufin tarifi hatta ilimi na usulul fiqh na ahlus sunna in an zo za a fara ai sai ai maka tarifin me usul a ce al usul jam'u aslin ne wa huwa kaza kaza kaza kaza sai a kawo maka dalili daga alqur'ani wa ya qa'imatun ala usuliha wa ne sai a kawo maka irin wannan adilla din sana a ce kaga mudafun ne usul alfiqh alfiqh shi ma kuma sai a zo a yi ta'arifin sa kun gane to su ma suna yin wannan to da suka kawo a mas'alan farko da suka kawo wanda daman duk wanda zai rubuta littafin usulul fiqh mas'alan ta farko mas'alan farko da zai kawo shine ta'arifin menene usulul fiqh ayi ta'arifin usul ayi ta'arifin fiqh to da suka zo kan wannan mas'ala ta farko wahiyal kalamu fi haddil fiqh wanda ita ce magana akan ta'arifin menene fikihu lamma hadduhu a yayin da suka yi masa ta'arifi bi annahu ilmu bi ahkami af'alil mutakallafin shar'iyya cewa fikihu shine al-ilmu bi ahkami af'alil al-ilmu bi ahkami af'alil mukallafina ba mutakallifin al-mukallafina العلم بأحكام أفعال المكلفين الشرعية شيني ilimi game da hukunce-hukuncen ayyukan mukallafai da suka shafi shari'a shi da fiƙihu shi da tarifin da suka yi masa ilimi a fiƙihu shi ne ilimi game da hukunce-hukuncen ayyukan mukallafai da ya shafi shari'a a wani tarifi ne mai kyau an gane ko da suka kawo sai ce aura da ha'ula'i to a daidai wannan gurin su wa'innan sai suka sai suka bijiro da sai tsaya zai faɗi su wane ne haulayin din sai ce kalqadi kalqadi abubakar kamar alkali abubakar din nan warrazi da shi razi din dai wal amadi da kuma shi al amadi ya sa lamba ya ce amadi din shine saifuddin ali bin ali bin ko ali bin ali bin abi ali ali bin abi ali bin muhammad bin salim as-salabi al-amidi al-ash'ari ya rasu a shekara ta 631 wa man wafaqahum min fuqaha at-tawaif da wanda suka goyi bayan su daga cikin fuqaha na sauran tawaif din ka abul khattab kamar irin su abul khattab yace huwa shaykh imam al-hanabila abul khattab mahfuz sunansa kenan bin ahmad bin hasan bin bin hasan al-iraqi al-minani al-kaluzati ne ko alkuluzati ko kaluzati oho summal bagdadi sannan mutumin bagdad sakinu babul azj wanda yake mazaunin babul azj bi bagdad a can bagdad wasu gurere ne ban san ko na faɗa daidai ko ba daidai ba ya rasu a shekara ta 510 to shi wannan al-khattab din abul khattab wa ghairihi da wasunsa me suka yi awrada as-su'al sun bijiro da tambaya ku ɗauko wannan aure da kenan aure da ha'ula'i shine fa'ili sai ya faɗi suwa ne ne as-su'al shine maf'ul bihi ana yasa ibarat ibn taymiya take da wahala wani lokaci kaga nan ne maf'ul bihi sun bijiro da as-su'ala tambaya al-mashhur tambayar nan shahararriya huna anan a daidai nan gurin wa huwa anna al-fiqha min babi dhunub wadda ibarar ita ce an samu bako halan ko yawwa in kaga irin wannan bako ya shigo wa huwa anna al-fiqha min babi dhunub cewa shi fiqhu yana daga cikin babubukan zace-zace ne da annahu mabniyun ala al-hukmi bi khabr al-wahid na ya rubuta khair al-wahid kujara saboda shi mabniyun ne ala al-hukmi cewa wai shi ilmin usulul ilmin fiqhu an gina shi ne akan hukuncin labarin mutum daya khabrul ahad ko wal qiyas ko kuma qiyasi wal umum ko kuma umumi wal zawahir ko kuma zawahir wa hiya ma tufidu dhann abinda wa hiya inna ma tufidu dhann wanda wa'in abubuwa duka suna fa'idan tazzazato ne fa kaifa ja'altumuhu min al-ilmi to ta yaya kuka sanya wato fiqhu a cikin ilimi haisu qultum a yanda kuka ce al-ilm a wajen ta'arifi ai sun faɗi haka ko bi annahu al-ilmu bi ahkami af'alil mukallafin shar'iyya haka ne to ta yaya kuka sanya cikin ilimi to malam zai zai warware wannan matsala wata takwakiya ce za a shiga anan malam zai zai warware ta insha Allah a darasi mai zuwa da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada kurakure Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallim baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullah mai hakuri zaman wani guri in an zo za ku ji daɗi wani gurin kuma ya zo ku kulle wani gurin ya zo haka ne haka ne daman karatu insha Allah